بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na litinin sha biyu ga watan dulkaida hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da sha hudu ga watan august shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shine kasan na saba'in da hudu daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam muhyi sunna abu muhammad al-hussein bin mas'udin al-bagawi allah madawakin sarki mai sakayya da alkhairi karatun da fadilatul allamatul albani ya mataki da karatun hadithi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi Allah madaukin sarki ya gafarta mashi idan yan uwa ba su manta ba har yanzu dai muna ƙarƙashin kitabul iman littafin da alhafizul bagawi ya bi yake tattaro mana ayoyi da hadisai waɗanda suke magana akan imani yake fassara mana su da fassaran da malaman farko suka yi masu Allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi a karatunmu da ya gabata har yanzu dai malin yana mana sharhi akan hadisin da abdullahi dan mas'ud Allah madaukakin sarki ya ƙara mashi yarda ya ruwaito daga annabi abdullahi ya ce ƙultu ya rasulallah ayyu zambi a'zamu wai wani zunubi ne mafi girma kab daga cikin zunubai wanda Allah madawakin sarki ya haramta qala sai annabi ya ba da ansa da cewa an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka shine ka sanya ma Allah madawakin sarki kishiya alhali shi Allah madawakin sarki shi ya halitta ka Ƙala sai Abdullahi ɗan Mas'ud ya ce, Sun ma'ayyo bayan nan kuma fa, ƙala sai annabi ya ce, An taƙatula waladaka khashiyata an a kula ma'aka shi ne ka kashe ɗanka don tsoron karkaci da shi. Ka zo kana tsarin iyali ko abin da ya kama da haka duk wannan yana daga cikin zunubi wanda yake mai girma ne. Ƙala ɗan Masa'udu ya ce daga nan fa sun ma'ayyo sai wanne ƙala sai annabi ya ce an tuzaniya halilata jarika shine ka je kai zina da matan maƙocinka zunubi ne mai girman gaske ƙala فأنزل تصديق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga nan sai Allah madaukakin sarki ya saukar da aya da take ƙara tabbatar da maganan da annabi ya faɗa cewa walladina la yad'una ma'allahi ilahan akhara kaga mutanen da ba sa kiran wani ba sa bauta ma wani ba sa sanya ma Allah madaukin sarki wani ya zama abokin shirka ga Allah wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq kuma ba sa kisan kai ba sa kashe wata rai sai fa inda Allah madaukin sarki ya bada izini cewa wane ya cancanta a bisa laifin da ya a kashe shi wala yaznun kuma su irin waɗannan mutane na ƙwarai to ba sa zina jama'a mun gano wannan da kyau ko to kun ji waɗannan manyan laifuffuka guda uku to su ne muka tsaya muke tattauna bayanai a kansu lokaci ya ƙure a cikin littafin ash-shahawatul muhlika na yahya ibn musa az-zahrani a shafin shi na talatin da bakwai malamin yake cewa wa ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce la ya hillo damin ri'in musulmin illa bi ihida talatin bai halatta wani musulmi ya taba dukiyan musulmi ɗan uwan shi ba sai ta hanyar ɗayan abu uku jinin ɗan uwanka musulmi jini bai halatta ka zadda jinin musulmi ba sai idan ya taba laifuffuka ɗayan uku asayyibu zani annabi ya ce wanda ya taba aure kuma ya zina yana tare da matan koko ba sa tare inda ya taɓa yin aure na shari'a kuma ya je jefa kan shi a cikin wannan laifi na zina to hukuncin shi a musulunci shine a kashe shi na biyu wan nafsu bin nafsi idan mutum ya kashe wata rai wacce a shari'ance ba a ba shi daman kashe ta ba to hukuncin shi a shari'a shine a kashe shi wattariku lidinihi almufariqu lil jama'a haka da mutumin da ya rida ya bar addini ya rabo da jama'ar musulmi hukuncin shi a cikin addinin Allah shine a kashe shi wannan hadisi bukhari da muslim ne suka ruwaito shi kaga laifin da mutum zai ya kai ga halattar da jinin shi laifi ne ba dan karimi ba daga cikin wannan laifuffuka akwai zina akwai kisan kai akwai ridda ba inda aka ce don mutum kawai yana shirka arni yana shirkan shi a kashe shi ba inda aka faɗi wannan amma daga ran da ka ce ka bar musulunci ka canza addini hukuncinka shine hukuma ta kama ka ta kashe ka amma wa'azi amma nasiha an jawo hankali an zara ido an yi barazana ka ƙi ka dawo to shikenan kawai sai su kashe ka Allah madaukin sarki ya kiyaye mu mahallin shahidinmu shi ne mai asayibu zane wannafsu bin nafsi in ba haka bai halatta ka zubar da jinin musulmi ba ko da ku wajen yankan kumba ne allah ya shiryar da mu wa kala alaihi salatu wassalam ma min zambin ba da shirki a azamu inda allahi min nutfatin wa za'aha rajulun fi rahimin la ta hillala annabi ya ce babu wani zunubi in ban da shirka wanda yake da muni da illa wanda allah madaukin sarki ke matukan fushi da wanda ya aikata wannan zunubi irin maniyin da mutum zai je ya ɗaga a cikin mahaifar macen da ba ta halatta mashi ba in dai ka cire shirka ba laifin da ya wuce zina an gane wannan da kyau ku ba wannan laifin shi sa jama'a ku ji tsoron Allah duk wanda Allah madaukakin sarki ya jarabta da wannan cuta ya kokari ya nemi magani ta hanyar tuba da komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki ya gane cewa yana jefa rayuwar shi a cikin hadari ne domin yana saka kan shi cikin bayin da ubangiji yake matukan fushi da su Allah madaukakin sarki ya kyauta وقال صلى الله عليه وآله وسلم النبي يتي ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم النبي يتي متون أكو Allah madaukakin sarki ba zai yi magana da su a ranar lahira ba, sannan Allah madaukin sarki ba zai kalle su kallo na rahama ba Allah madaukin sarki ba zai yi komi da irin waɗannan mutane a ranar gobe kiyama ba wala ya zakihim sannan Allah madaukin sarki ba zai tsarkake su ya kiyaye su ya tsabtace su daga laifuffukansu ba walahum azabun alim kuma su waɗannan mutane suna da azaba mai raɗaɗe mutum uku ne na farko annabi ya ce shehun zanin dattijo da ya manyanta yana zina mun gano wannan da kyau ku sai me wa malikun kazzab da shugaba makaryaci duk sanda zai magana da shuga talakawan shi ƙarya zai masu wannan allah ba zai magana da shi ba allah ba zai dube shi ba Allah ba zai tsarkake shi ba kuma yana da azaba mai raɗaɗi wai talakawanka ma'aikatan da ke aiki a ƙarƙashinka wai waɗannan kake makarya saboda lalacewa me ke sa ƙarya tsoro da kwaɗayi talakan kake tsoro me kake nema a wajen shi me ya haɗa ka kaje kana mai ƙarya Allah ya kiyaye wa ailun mustakbir da talaka mai girman kai ce ba wanda ya isa na da bukata Allah ba zan roƙa ba mun gano wannan da kyau ku sai dai mutu da yunwa in ka mutu wuta zaka shiga kai da wanne zaka ji matsiyaci ga babu ga ba imani mun gano wannan da kyau ku karaye cikin wahala kamar da cikin kunci ba ka da shi ka ba abin da za ka bi ka zauna cikin rufin asiri sai ka ja ayin gaje ka yi magana ka ruba ma kanka asiri ailun mustakbir ga ka talaka ga girman kai a gaya ma gaskiya ka ƙiji ka raina mutane ai ma wa'azi ka yi ƙememe ka ce an ƙyaci in akwai abin da za a yi a yi a ba anan za a yi ba ka bari san je lahira an gano wannan shi wanda ake ma wa'azi da maganin shi da maganan ɗan saƙon shi yana nan ya kasa ya tsare a madakata yana jiranka an gano wannan da kyau ku girman kai a rayuwa girman kai a addini duk mutumin da ya siffantu da wannan ya shiga uku ya lalace Allah madaukin sarki ya kyauta wannan hadisi al-Imam Muslim ya fitar da shi da al-Imam Ahmad da al-Imam Nasa'i wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har ila yau annabi ya ce la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun maznaci ba zai taɓa yin zina a sanda yake tsakiyar zinan nan yana da rigan imani ba sai an zare maka imani sannan ne za ka iya yin zina amma inda imani a jikinka ba za ka iya ba an gano wannan da kyau ku? inda imani a jikinka ba za ka iya yin zina ba inda imani a jikinki ba za ki iya yin zina ba amma idan aka raba ku da wannan imanin to shine sai ka ga mutum ya je ya afka ma zina to kaddara sai ajalin mutum ya sauka a daidai wannan lokacin yaya an ci riba ku ai ya more ya ɗibi lagwada haba gayu ka shakata amma ka tafi lahira ba mai ba imani ka je gaban Allah Allah yana matukan fushi da kai ya za ka yi da wannan bala'i Allah madaukin sarki ya kiyaye wannan hadisi Bukhari da Muslim ne suka ruwaito shi walamma su ila sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an a'adami zambi zakara minha yayin da aka tambaye annabi dangane da cewa wai wani zunubi ne ya fi kowane zunubi girma da annabi ya tashi bayani sai ce an tuzaniya bi halilati jarika shine ka je kai zina da matan aure matan makocinka wannan hadisi bukhari da muslim suka ruwaito shi wa halilatu jarika ai zaujatu jarik ita ce matan makocinka hadisin da muke kan sharhi ko وقال عليه الصلاة والسلام منزل الله يجي إذا ظهر الزنا والربا في قوم فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله annabi ya ce duk al'umman da zina ta bayyana ƙarara a cikinsu duk al'umman da riba ta bayyana ƙarara a cikinsu to sun jefa kansu cikin uƙuban Allah tsakani da Allah jama'a zina ta bayyana cikin jama'an mu ko bata bayyana ba tsakani da Allah zina a boye take ko a bayyana take ku fahimci wannan hadisin ba cewa aka yi jama'an da ke zina ba ana zinan har zinan ta zama ba abun boyewa ba ne ba wai abin da ake nufin wai sai mutane sun zo kan titi suna zina ba zina ta bayyana ƙarara a iya gane wane da wane da wane a unguwa kaza mazinata ne ku a unguwanku kun san da wane da wane da wane mazinata ne haka ne zina ta bayyana a unguwanku kun san wance da wance da wance da wance mazinata ne haka kana ganin siffofin mazinata wajen sa tufafinsu wajen maganganunsu wajen hudunsu wajen mu'amalansu kana gane cewa waɗannan mazinata ne duk al'umman da haka ya bayyana a cikinsu to sun zai kan cikin bala'i da ukuba da kuncin rayuwa kun ga wannan talaucin da muke ciki kun ga wannan rashin kudin da yake ciki ku daina zargin kowace irin gwamnati mu ne muka taɓo shi da kanmu zina ya bayyana cikin mutanenmu riba ta bayyana cikin mutanenmu shine allah maɗaukin sarki yake ɗanɗana mana kuɗa lokacin da muke sa ran an samu gwamnatin da za ta tausaya muku lokacin allah maɗaukin sarki ke ɗanɗana mutane kuɗansu kar wanda ya zage ya zage wani gwamnansu ko wani shugaban ƙaramin hukumarsu ko wani shugaban ƙasansu laifin a hannunmu yake zahar al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas mutane ne suka dauko wannan babu al'umman da zina da riba za ta bayyana cikin su wallahi annabi ya ce sai sun jefa kansu cikin azaban Allah duniya da lahira kisa mu ji tsoron Allah wannan tsadan abinci wannan rashin kuɗi wannan kaza da muke ciki ba kowa ya ja mana ba mu muka jawo shi da kanmu sannan Allah madaukin sarki ya ga dama zai iya kwaranye mana na wani lokaci amma next in ya tashi dawowa da shi to Allah ya kiyaye an fahimci wannan da kyau ko shi yasa duk waɗanda suke aikata waɗannan laifuffuka Allah su yi hankali a yau kai kana ganin wasu 'yan mata sun fito kai da ganin su kasan mazinata ne kai da ganin su kasan neman mazinata suke yi kai ba sai an gaya maka ba kana ganin yanayinsu duk wacce ka taya to kawai ne kana da 'yan canjin ka ba matsala haka ne ko ba haka bane zina ta bayyana haka muke a lokacin da haka muke a garuruwan mu zamanin iyayenmu da kakanninmu wannan musiba har ina ina ne za mu kai ta 'yan mata zina zaurawa zina matan aure na zina samari su zina dattawa zina tsofaffi zina ga luwaɗi ga maɗugo ga fashi da makami ga kashe-kashe ga abubuwa iri-iri wanda in ka zo ka lissafa sai ka lissafo zunubi manya-manya sama da arba'in wanda yake faruwa cikin mutanenmu kuma ka ce wai allah maɗaukin sarki ba zai ɗanɗana mana komi ba ƙarya muke yi an gano wannan da kyau ko mu daina zargin wayan shugaban ƙasa ya kaza wayan kulla boda ne wayan dala ta tashi ne kana bata ma kanka lokaci ne imaninka ne ke tsiyayewa a iska an gano wannan da kyau ko a zo ka lokacin baya ba cewa ya kana jiran budget ba ba sa budget din hannu ba in budget ke azarta ku ta azarta ku magani yan sai dai mu tsimaye budget na yaushe na sabintin kuma wallahi idan za a zo a yi budget na triliyan biliyan daya wallahi in mutane ba su daina tsokanan Allah ba ko za sha mamaki idan shugaban ƙasa zai zo a ajiye maka miliyan ɗari kowa in gidanka mutum goma ne miliyan ɗari so goma kowa a bashi na rantse da Allah sai Allah ya sako mana wani tiririn bala'in da waɗannan kuɗin ba abin da za su iya tsinana mana ba ga irin hukuban da Allah yake mana a Najeriya ba kuna tsammanin wai ba kuɗi hannun mutane ne akwai kuɗin ba abinci a ƙasan ne akwai abincin amma sai Allah maɗaukin sarki ya hana mu godiyan Allah ya kawar ka san wannan kadai abin da ke faruwa shine wanda ke iya siyan buhun shinkafa ya koma rabi mai siyan rabi ya koma yantiyoyi amma fa akwai abincin a kasuwa kuma akwai ɗan kuɗin amma bai isa ba ne kadai Allah maɗaukin sarki ya ɗanɗana mana wannan amma kuka ko'ina wuyi wuyi wuyi wuyi wuyi ko'ina wannan kukan har ya kai kujeran shugaban ƙasa duk kokarin da zai ko wallahi in ba karfafa wa'azi aka yi aka ɗauki matakin hana waɗannan laifuffukan da ake yi ba ina gaya muku bala'i tukuna sau da ba a tsokalan Allah a mai irin wannan zolayar waya kwashe da daɗi laifi ne yayi yawa manya jagorori masu fada aji sun lalace suna tsokanan Allah talakawa na yi malamai na yi ɗalibai suna yi gama garin jama'a suna yi an yi anko wajen sabon Allah jama'ar nan muna fahimtar wannan wannan hadisi yana gaba sai mun zo kan shi za ku ji sharhin da malamai suka yi akan wannan musibar nan ba zan ce komi ba wannan hadisi al-imamu hakim ya fitar da shi kuma ya inganta shi kuma isnadin shi tabbatacce ne Allah madaukin sarki ya taimake mu wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yace lam tazhar al-fahisha alfasha ba za ta bayyana ba ku kiyaye ana yin alfasha tun da amma matsalan alfasha shine mai bayyana ko da shari'ar musulunci ake yi ko a yau wala sai an yi iskanci amma abin da shari'ar musulunci take hanawa shine mai bayyana a yau mutane za su je za su ɓuya a lungu ba wanda ya gansu su saba Allah an jima kuma sai su dawo suna ba da labari ta bayyana ko bata bayyana ba za ka samu 'yan mata da samari suna catina tsakaninsu da kalmomi na me na batsa alfasha ta me ta bayyana za ka samu ana yawo da hotuna na tsareci da fina-finai na zina da luwaɗi da maɗugo sun yaɗu ko ba su yaɗu ba a fili a bayyane ki jama'a na fahimtar wannan da kyau ko alfasha ta bayyana ko bata bayyana ba kalmomi na batsa a filin Allah zage-zage da kalmomi na shirka da kalmomi na bid'a sun yada a cikin jama'a ko ba su yada ba to annabi ya ce duk sanda alfasha ta yada fi qaumin a cikin wasu jama'a hatta yu'linu biha har suka waye gari suna furtawa da bakinsu ayyukan gabansu na bayyanawa a filin Allah illa fasha fihim ta'un annabi ce wallahi sai annoba ta yada cikin su yanzu mun san wani abu wai da ne da amma yanzu akwai da ko babu ina ebola mun san wani abu ne wai cutan shan inna muna labarin zai cutan wata zita ne ko wani ne eh to ina romu da ita kaza kaza ga sun cututtuka ba iyaka yanzu a da muna labarin wani hawan jini ne wai siga fa koda fa hanta fa bugun zuciya fa ina ruwanmu da su ga wani cuta da ke samun mata washi tsinkan tsinkau ina ruwanmu da shi ina ruwanmu da tsinka tsinkau ne kowaye duk waɗannan bala'in mai haifar da shi wallahi alfasha ne kuma in ya tashi samun mutum ba wai sai wanda yake laifin ba domin qur'ani ya ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron wata irin fitina da in ta taso to kan mai uwa da wabi take yi da wanda ya taba da wanda bai taba ba jiki magayi in an je lahira Allah ya yi wamtazil yauma al'umma annabi kuna jin wannan da kyau Allah shi kyauta wal auja yace sannan zai jarabci mutane da me da cututtuka allati lam takun madad fi aslafihim wanda kakanninsu ba su da labarin irin wannan cutar kwata-kwata alladina madau waɗanda suka mutu da za ka tada kakanka na biyar allah ya ce tashi yanzu a tambaye shi a ce kai ka taɓa jin labarin waɗannan cututtukan zai ce bai san su ba kuma wallahi ba su a zamaninsu an gano wannan ba su ne kwata-kwata sai ka ce ha ko cututtukan suna nan ne ba su yawa ba ba su ne waɗannan cututtuka na zunubi ne ai cututtuka ne na me na sabon Allah ai cututtuka ne na tsokanan Allah cututtuka ne na fito na fito da Allah cututtuka ne na raina Allah na kememe game da dokokin Allah shi sa waɗannan cututtukan suka yadu ku rena ɓata ma kanku lokaci ko da ko za a ce akwai maganin cuta kaza ko Allah ba zai bar maganin ya tasiri ba saboda mutane sun kisa tasirantu da maganan Allah ba wai masu bari ba su ɗan rage abin da suke na asha yanzu ƙara ma mai ake yi ana ƙara take totur zuwa kwano sabon allan yi ake yi gashi nan ba iyaka an gano wannan da kyau ku shigantaka iri-iri uwa ta riga zina da ɗanta uba na zina da wa 'ya'yan shi wa na zina da ƙanwa ana wannan ko ba yi kaga uba na zina da matan ɗan shi kaga mace tana zina da ɗan mijinta an gano wannan da kyau ku tun wannan shegantakan muna jiyo labarin shi daga wajen arna wai har yanzu ya fara shigo mana an gane ‘ya'yan arna ne muka saba jinsu da wannan kaji wace ta kalli ɗanta tana faɗin maganganu iri-iri daga cikinsu ne cikin irin waɗannan arnan mijinta ya je kamunan gona ɗanta yana wanki a cikin gida zo ta durmushe shi ya zina da uwashi sai bayan sun gama sai uwan take ce ma ɗan kafi babanka ƙarfi sai shi ɗan sai yake ce ma uwan haka wance ma ta gaya min ƙanwan shi me kenan uban ya yi zina dawa ish ɗan ya yi zina dawa uwan shi sannan ya yi zina dawa ƙanwan shi sanda wan ya sadu da ƙanwan shi sai take gaya mashi kafi baba ƙarfi to da uwan kuma ya sadu da zai ce kafi babanka ƙarfi ce haka dama wance ma ta faɗa wannan karnukanci ne alananci ne ko ko duka shi yasa shi arne ko in ka so ka in ka ma in ka ce ma arne dan iska ba ma ka da hankali shi arne shi ne iskanci kawai shi ba ɗan iska ba ne shi menene shi iskanci ne to wannan shegantakan mu'amala da su ya sa an waye gari yau mutanen mu suna ɗauko ɗabi'u daga wajensu suna zuwa mana da shi wannan ɓanna har ina jama'a shi sa waɗannan abubuwan da muke ciki na wahalhalu ko mu daina zargin wata gwamnati Allah ba abin da ya haɗa gwamnati da wannan abubuwan ko sun yi ƙoƙarin wai su sassauta mutane yanayi ko wallahi ba za su iya ba saboda ko ta gwamnati a samansu da take son ta abin da take so gwamnatin wa gwamnatin Allah ku daina bata ma kanku lokaci jama'a a tuba a bar abubuwan da ake yi malamai suna mana wa'azi dare da rana akan waɗannan laifuffukan babu kyau a bari amma an ji ba maganan Allah suke gaya mutane suka ƙi su ji ba ku ne za ku gaya mu gwamnoninku da shugabannin ƙasanku magana su ji ku bayan Allah ya gaya muku kun ƙi ku ji wannan shigantaka har ina ka je makarantun sakandare ka ga yadda ake zina ka ga yadda 'yan mata ke maɗugo ka je ga yadda samari ke luwaɗi wannan shigantaka ina za a je ne wai daga tsoho ya manyanta yana zuwa yana ɗiban 'yan jikokin shi yana zuwa yana fitsara da su kaga mace ta manyanta wai tana daukan wai yan kananan yara suna shigantaka da ita mun gano wannan da kyau ko kaji ana cewa ana samu wata shuga momi ne na samu wani shuga dadi ne da abin da muka sani musan da muna matasa in aka zo ana magana ko abin da muka dauka yan iska su ne yan gudu ibinin mun gano wannan su ne yan mata da suke zuwa bakin hanya ana ɗiban su ko an wuce wannan lokacin yanzu yanzu gudu ibinin ƙauyenci ne da gidan karuwa muke ganin an ware ainihin gidan karuwa ne ana zuwa ana iskanci a gidan haka ne yanzu gidan kowa an ba sa aka yi ba ko ta yar iska a ciki an gane tsoho sai ya dan wanke kafan shetun masallaci sallan magarba kafin ya dawo dan shi ya kwantar da karuwa kan ganin shi shi ba za shi sallan ba dama ya rasa inda zai shiga yana nan yana kallon baba dama in ya je sallan magariba yana zama lazimi sai ga mata kina ganin an kabbarta ki shigo zaure dama ko dakin boss a zaure yake haka suke ko ba haka suke ba akwai tsohon da irin wannan ya faru har ya je masallacin sai ya manta bai dauki tasbaha ba to kaji inda aka samu matsala yana zuwa kawai sai ya rufa da shege ha ai malam da ya kyallar ido ya ga abin da ke faruwa ɗakin shi kawai tsohon nan sai yanke jike faɗi aka zo aka ɗauke shi nan da nan nan da nan aka ji aka ɗan yayyafa ruwa aka ɗan yi waye tsoho ya taso wani ne zai ma abu kaza a ɗaki na a kan gado na zai yi kaza kawai da ya ƙara su ma sai kiyama kaga wannan da ya yi nasara mun gano wannan da kyau a ya yi nasara cin da ya kace uban shi ba nan nan yau ba ne aka samu wanda ya riga ya ɗinke ɗib ya yanka uwan shi ya yanka uban shi da ƙannin shi wannan alfashi har ina kuma wai jama'a wannan bala'in yana faruwa a cikin ku wai kuna sa ran wai ku samu sassaucin rayuwa haka yake yi haka yake yi da aka ce an samar da canji da gaske ku kun canza kanku ko ko kawai an canza gwamnati ku kuma kun ci gaba da yadda kuke yi ai da aka ce an yi canji sai kowa ya canza ɗabi'an shi ta ba ba wannan ba isa muna gaya muku gaskiya dole ne kowa ya gyara kuma muna kira ga gwamnatoci wajibi ne ku goyi bayan malamai su ta wa'azi su ta nasiha akan cewa lallai ilalla mutane su gyara halinsu ba wai kudin jama'a za ku kwasa ku tafi kasan china da turai wai kuna zawarcin attajirai su zo su zuba jari wai a jihohinku ba wannan ba abin da zai muku za ku ta gyara gari ne kawai amma yanayin yana nan yadda yake ciki mutum na cikin talauci don ka shuka fulawa mai kai mutum na cikin talauci don kai kwalbata kai gada kai titi mai kai mutum na cikin talauci don ka gyara makaranta da asibiti mai kai jama'a mun gano wannan da kyau ko wannan talaucin ko ba za ka iya hanawa ba saboda talauci ne na zolayen Allah Allah madaukin sarki ya kyauta wannan hadisi ibnu maja ne ya fitar da shi shi yasa dole ne kowa yayi wa kanshi karatun ya natsu in ko an ƙi ji illa yadda zai ba a ƙi gani ba in an tashi gani fa ba a ga da kyau ba ma'ala ya ce warawal bukhari rahimahullah min hadisi samrat bin jundub radiyallahu anhu qala wa innahu qala lana annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama zata gadatin wata rana ne annabi ya ce da mu innahu atani lailata atiyani cikin daren jiya ne wasu baƙin mala'iku suka zo wajena annabi yana cikin bacci ya mafarkin wasu sun zo mai wa innahu ma ƙalali in talik su biyun suka ce man tashi mu tafi wa innin talaktu ma'ahuma annabi ya ce sai na tafi tare da su aka yi ta tafiya ana ta gane-gane fantalakna fa'ataina ala mithlit tannuri annabi ya ce cikin abin da muka gani a wannan tafiyar ran gadi da muka yi sai na kicibiyar da wani abu kaman tandan waina fa'ahasibu annahu qala fa'iza fihi lagatun wa aswat mai ruwa ya ce ina tsammanin annabi ya ce sai ya ji hayaniya da hargowa da iface-iface da raki da numfarfashi na alaman kunci da wahala yana fitowa daga cikin tandan fantalak na fihi sai ce sai muka tinkaru wannan tanda fa'iza fihi rijalun wani sa'un uratun sai gashi maza da mata a cikin tandan tsirara وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم daga ƙasan tandan sai wuta ya taso bal bal bal bal sai cikin tandan fa'iza a tahun zalikan lahabo idan wannan wuta da ke ƙasan tandan ya fito ya shiga cikin tandan daudau sai su tsalle suna ihu suna raki suna neman agaji faƙultun ma ha'ula'i annabi ya ce su waɗannan kuma su suwaye ƙalaliya sai aga ce da ne in ɗalik in ɗalik mu tafi mu tafi haka annabi ya tafi suka tafi ila an ƙala har inda yake cewa fa inni ra'aitu lailata ajaban a wannan dare kai jama'a na ga abin mamaki fama hadha alladhi ra'aitu sai tambaya ya tambayi waɗanda suka tafi da shi wannan rangadi da abubuwan ban mamakin da annabi ya gani sai ya tambaye su wannan abin da na gani ku yi man jawabi ƙalali sai suka ce da ni amma inna sanukhbiruka lallai ilalla ko mu za mu baka labari ɗaya bayan ɗaya na abin da ka gani ila an ƙala cikin labari da bayanin da suke ma annabi har su kai inda suke cewa wa ammar raju wa ammar rijalu wan nisa'ul uratil ladina hum fi misli tannuri fa innahum zinatu wazzawani annabi aka ce mai kaga waɗannan da ka gani a cikin tanda maza da mata suna tsarara zigidir wuta na babbaka su suna tsalle suna ihu suna raki to waɗannan mazinata ne azaban da za a yi man mazinaci a kabari kenan wannan azaba ta barzahu ce ba azaban lahira ba mala ya ce wa haza huwa masiruhum fil quburi ila yaumil ba'si wan nushuri wannan shine hukuban da za a yi wa mazinata a cikin kabarrukan su har zuwa ranan kiyama ranan da Allah madaukin sarki zai tada bayi haza huwa manziluka ila qiyamis sa'a was sa'atu adha wa amar Allah madaukin sarki ya kyauta idan kiyama ta bi wannan duniyan fa da ke ta maganganu a ciki kuncin rayuwa talauci musiba da bala'i na me na annoba na kaza na kaza da zai zo to wannan azaban kabarin na duniya wasa ne idan ka hada na duniya ka hada na kabarin ka hada na komi in ka kwatanta shi da na lahira su duka menene wasa ne kawai abin da ke faruwa mutane da yawa ba su yadda da me ba ba sai da lahira ba an gano wannan ɗauka suke duniya ko idan kawai matabbata ne abin da ka tsara ma zuciyanka abin da ka ga dama ka yi tsammaninsu wannan shi ne abin da zai wakana ina a lahira amma mu juru zuwa tulurafi ana nan wata rana za a je mai Allah ba zai dawo ba Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu malici al'imamul bagawi Allah madaukakin sarki ya gafarta mai ya ce, Akhbarana Abu Muhammad, Ubaidillahi bin Abdussamad bin Ahmad bin Musa al-Jurjani, ƙala akhbarana Abul Qasim Ali bin Ahmad bin Muhammad bin al-Hassan al-Khuzai, ƙala akhbarana Abu Sa'idin al-Haytham bin Kulaibin al-Shashi, ƙala akhbarana أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي قال أخبرنا حميد بن مسعد مسعد قال حدثنا بشر بن عبد مفضل قال أخبرنا الجريري أم عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي يجي ألا أحدثكم بأكبر الكبائر النبي يجي شنبنا كرن تدكو إن فيجي مكو زنبين ديفو كون زنبي جرما با قالوا بلا يا رسول الله zabe suka ce ƙwarai da gaske a fayyace mana shi ya manzan Allah kala annabi ya ce al'ishiraku billah zunubi mafi girma shine mutum ya ma'alla shirka wa ƙoƙul walidain da kuma saba ma iyaye kala wajalasa wa kana muttaki'an annabi da yana kishin gida ne sai ya komo ya zauna kala ya ce wa shahadatu zur da shaidan ƙarya au ƙaulu zur ko kuma faɗin maganan ƙarya ƙala mai ruwa ya ce fama zala ya ƙoloha annabi bai gushe ba yana maimaita shaidan ƙarya ko maganan ƙarya hatta ƙulna laitahu sakata har sai da muka ce wa yau da ma dai annabi shiru haka ai mun ji kuma mun kiyaye mun gano wannan da kyau ko shaidan ƙarya ko me ko maganan ƙarya al'imamul bagawa ya ce akhbarana abdulwahid bin ahmad al-malihiyo ƙala akhbarana ahmad bin abdullahi nu'aimi ƙala akhbarana muhammad bin yusuf ƙala akhbarana muhammad bin ismail قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا بشر بن مفضل بإسناده مثل معناه وقال وقول الزور باب وانشن شكا نبايا نمي رواية شهادة الزور وقول الزور مالك هذا حديث متفق على صحته wannan hadisi dukkanin malaman hadisi sun fitar da shi al-imam al-bukhari da muslim sun fitar da shi al-imam muslim ya fitar da shi an amr bin muhammad an-naqid an isma'ila bin ulayya an sa'id bin jarir an sa'id bin jurayriyu wa abu bakarata shi abu bakarata ismuhu nufai'u bin al-harith as-sakafi sakanal basara abu bakara ya zauna garin basara mata huwa wal hasan buna ali fi sanatin a shekara ɗaya suka mutu da alhassan ɗan gidan sayyidi ali wa yuqalu sanata ihida wa hamsina wa suka ce hijira na da shekara hamsin da ɗaya allah ya mai rasuwa ba'adal hasan bayan rasuwan al-imam al-hasan buna ali da shekara ɗaya Allah maɗaukakin sarki yi mai rasuwa shi wannan abubakarata yana daga cikin waɗanda 'yan shi'a suke faɗin maganganu iri-iri a kan shi wanda da izinin Allah a cikin karatun da muke yi na shari'a za ku zo za ku je maganganun ɓatanci iri-iri wanda 'yan shi'a suka faɗa dangane da al'imam babban sahabin annabi abubakarata Allah madaukakin sarki ya ƙara masu yarda da wani hadisi a ciki annabi ya faɗo wasu kalmomi masu tsada wanda ya kamata ce aƙalla ba kasara ba ɗaya bayan ɗaya mu tsaya mu je su kuma mai sharhin sa fahimce su ya ce wa ƙoƙul walidain saba ma iyaye maganin shirka dai mun riga mun yi bayanin shirka a hadisan baya ko annabi ya faɗi babu wani laifi ko wani zunubi wanda ya fi shirka muni da illa a wajen Allah madaukakin sarki daga ciki ya ce hukukul walidain saba ma iyaye mala ya ce faƙara na bi shirki hukukul walidain ka ji a cikin wannan hadisi kai tsaye annabi sai ya gwama shirka da kuma saba ma iyaye wa haza yuwafiqu ma fi hazil aya wannan hadisi yana yin daidai da abin da yake cikin wannan aya da Allah ya ce wa qadar rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana ubangijinka ya hukunta cewa kar abauta ma kowa sai shi iyaye biyu kuma me a kyautata musu an gano wannan da kyau ko wa qadar rabbuka alla ta'budu al ibadatu huna at-tauhidu an gano wannan da kyau ko in kana son ka saba ma Allah sai ka yi ashirku in kana son ka bi Allah sai ka yi mai at-tauhidu sai ce wa bil walidaini ihsana iyaye biyu kuma a kyautata masu in kana son ka bi iyaye sai ka yi al-ihsanu in kana son ka bijire ma iyaye sai ka yi mai al-uququ kun gano wannan da kyau ko bautan Allah shine at-tauhid saba ma Allah shine ashirku bin iyaye shine alhisanu bijire masu shine alhuqu kun gano wannan da kyau ko shi yasa Allah madaukin sarki ya hada abin waje daya an gane duk yanda ka bauta ma Allah in ya zama kana bijire ma iyaye akwai matsala duk yanda ka bi ma iyaye in ya zama kana saba ma Allah akwai me akwai matsala duk yanda ai ni da suwana ni amma kai da Allah da matsala ka shiga matsala Allah madaukin sarki ya kiyaye wa ziddul ibada a shirku mala ya ce kishiyan ibada ita ce shirka wa kazalika ziddul ihsani al uquq kishiyan kyautata ma iyaye to kuma wannan shine saba musu Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce wa tafsirul uquq jumlatan tafsirul uquq a dunkule an yaqsima alayhi fi haqqin fala ya birra kasamahuma mala ya ce yana daga cikin fassarar saba ma iyaye shine iyayenka su umarce ka ko su kalli wani abu ce wallahi sai ka yi kaza ƙiri-ƙiri ka ƙi wannan abin ka bar iyayenka sai sun yi mai sai sun yi ka fara ka saba musu yanzu kana zaune sai mahaifiyanka sai da ce wane ka je ka nemi yar gidan wane ka aura sai ka ce haba ta ce wallahi sai ka aura sai ni wallahi ba zan aura ba kuma ka ƙi auren to kai mai hukukul walidaini ne ka shiga uku in ka mutu a haka ba ka ba rahama an gano wannan da kyau ku idan da mahaifinki zai zo ya ce wance ki je na hada ki aure da wani ko kuma zan hada ki aure da wani ce baba ustaz ne fa ce shi nake son ki aura a dama wanda za a yi wulakanci a duniya ba mu ne ustazai ba ba ko wanda ake wulakanta wanda ba mu ba an gano wannan da kyau ku ustaz ne fa ce iya shi nake son hada ku to ni wallahi tallahi ni ba zan yadda bai ce a'a wallahi sai kin aure kin shiga matsala wannan shine saba ma iyaye duk wanda ya mutu yana saba masa ya shiga uku yanzu ina ganin kun gane wannan misalin da kyau ko yanzu akwai wanda yana koma ya gama polin nan ya gama HND ya je yana kafafa yana hura hanci yana tuturo kirji yana zuwa sai a ce to tafi gidan mai unguwa ko ta bakin ki da kunu ka je ka duba ce what misali wada ganin wai kai cin da ɗan boko ne to ka je gidan sarauta an gano wannan da kyau ko an girmama ka an martaba ka zai ce me Allah ya kiyaye ana dubo wata yarinya a samu naka can zan je in samu nawa yi ba zai ji maganin iyaye ba ka zama ak liwalidaik ka zama mai saba ma iyayenka ai na ganin in aka buga wannan misalin da neman aure wannan yayi ai duk abin da kan duk abin da iyayenka suka ce yi in dai bai saba ma Allah ba zai ka ce me sam'an wa ta'atan ka zo mai biyayya kenan ina fatan mun gano wannan da kyau kuma Allah ga ce wai me abin da suka gama kawai gaje kai in suka ce wane yarinyar da ka ce mu je mu tambayo ma izini a yi maganan aure ka batta sai ka ce baba an gan batta kar ka tambaye dalili an bari an gano wannan da kyau ku to amma babu baka fahimta ba ai ita wannan yarinyar ka gane ai wa baban shi ne ka gane ai an gano wa uban shi ba shi ya zo ya haɗu da yayan arna sun bata mai tunani wallahi wannan ba daidai bane ana ce ma kaza ka ce ba matsala kana gama makaranta sai baban ka ya ce to aure ka ce a ni sai na samu aiki ba wannan kawai ka zama ak an gano wannan da kyau ku aure ka ce ba matsala ni zan tafi gari kaza yin kaza ce ban yadda ba ka ce ba matsala ba wani gamsar da su da za ka yi ai cin da ya bayyana bai so ko mafi alaka yi mai ka bari kawai inda kana son ka ga hasken abin da farko za ka kamar abin ya karɓi maka ko ana kai wani lokaci za ka sani ina ba ta mun gano wannan da kyau shi saban allah haka yake da farko al'amari za ka kamar da nasara kamar da kaza kamar da kaza wallahi ana tafiya zai zama ya watsi ya wargaje ya zama abin tausayi ko mai kuwa kai mai ya jama'ar annabi kuwa ji tsoron Allah Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wa an yas'alahu misali iyayenka su roƙe ka wani abu fi hajatin akan wata bukata tasu fala yutihima kana da hali ka ki basu su ce wane kai za ka ba da kudin da za a yi ɗanwanka ko yanka ko wancan naka kayan ɗaki ka ce wallahi kun san na ce kar a sa ranar nan yanzu ni wallahi ba zan bayar ba ka zama ak ka shiga uku ka lalace da kai da mushiriki wajen zaman ku ɗaya a lahira saboda kayan ma iyayenka tawaye ga abin da kai ka san sun fi ƙarfin wannan abu a wajenka kun gane wannan duk abin da iyayenka suka ce kawo ka ce to in kana da hali ka bayar in ba ka da hali ka ba su uzuri sai ka tafi nemowa haka yake ya ce wa an ya'manahu fayahunahuma iyayenka su amince da kai su sa ka a shago ko su amince da kai su baka kuɗi za ka rika zuwa kasuwan ƙauye saro kaya sai ka rika ha'intansu su baka gida kana zuwa kana so kuɗin haya ka ƙara kuɗi ba su sani ba kana rage sauran ka zo gida an ce kuɗin makaranta naira dubu biyar ka ƙara masa da ɗari takwas ha'inci ne akwai bukatan kaza ne kowane kudin hand out lokacin da ake yi naira 250 ne kana an so naira 500 a kowane daya ha'inci ne sun amince da kai kana ha'intansu ba ka da da'a kai aka ne liwalidaik mai saba mai iyaye ne ana wannan cewa ko ba yi ba yi to Allah dai ya fi ku wannan shine gaskiya shi za nake jin daɗin hudda da ahlus sunna wallahi su ahlus sunna ba sa ƙarya ga ahlus sunna na ƙarya billahi dan bid'a ne dan wannan ciwaciwa ana dan taba mu iyaye to sai a daina sai a ja ce to a bari ko ba na abu bane wallahi malam in baka da hali ko baka da kuɗi ko hulanka aje ta gida nemo gambo ka ɗora ka je kasuwa kai dogo ka samu kuɗinka ya da ƙarfi da lafiya a jikinka za ka rasa kuɗi ya ke haka wallahi malam nemo baro ka tura abinka nemo kurar ruwa ka tura abinka ka je ka zauna kar ka tsaya talauce maka yankan ƙauna nemi garma nemi fatanya je ka noma bayan gidanku wallahi kan noma abin da za ka samu ɗan abin kashewa ko ka nemi gona kar ka tsaya wata lauce kashe ka a banza har a waye gari wai iyayenka ne sai ka je kai kwanta kwantan kwantar da su wasannan za ka samu wani abu shi sa yanzu gashi nan ba wanda yake da aminci da kowa kai ka san yadda ka cuci iyayenka yanzu kabba kabba kake da ɗanka kai ya cuce ka haka ne ko ba ka bane yanzu ba ganin iyaye mata sun zan sun cuci iyayenmu kabba kabba suke da matan ƴaƴanmu kasi matan mu kasi me kasu cuce mu shi sa ba ruwanku ku bari a cuce mu yadda kuma kuka yi ba shi kenan ba ka zo da mata da ta gaya wanda ce kai malam wallahi dan nan na bejin magana nace me yayi ki ka san mu mata ba gaskiya ke gare mu ba dan irin wannan dan ciwaco mun ma iyayenku ba so muke ku kuma ai muku ba nace a ke ko baki nemi zaman lafiya ba tunda kun san kun yi to kun samu magoya menene magada ne daga to shi magaji mafi nace ba matsala Iza ba waje ya ce, duk wanda ya ce uwo shi na da kirki bai tambaye baban shi ba. Gano nan da ke, kaya ba za ka sani ba, sanda aka kwashe tsiyayi ba ka. Ana ko bayi, to yanzu gashi nan ba ma cikin aminci, kowa tsoro yake kar ɗan shi ya me, ka cuce shi, ɗanka da ya zai cuce ka. Allah maɗauke sarki ya taimake mu. to shine ya ce wa an ya ju'a iyayenka in suka ji yunwa fayash ba'u sai ga mutum ya ci ya ƙoshi uwashi da ubanshi suna gida cikin yunwa wala ya ta'imuhuma bai zuwa ya kai masa abin da za su ci wa an yastabahu a ce ya laifi baban shi ko maman shi zazzage shi fayyadrabuhuma ya sa hannu ya gaggaura ma uwan shi mari ana yi ko bayi a nan nan ƙauyen zaria na ji a wani program na wani gidan rediyo uba ne ya ɗauko bulala yana dukan ɗan shi ɗan da ya taso a guje banke uban sai da ya karye uban a nan gidan rediyon suka faɗa akwai ɗan da uba ya mai faɗa akan wani abin da ya ba daidai ba ya diddila ma uban fetur ya cinna mai wuta a nan nan ƙauyen zaria kaka ce wani waje ne an gano wannan da kyau ku annabi ya ce duk wanda ya ɗauki hannu ya da ki iyayen shi allah zai tsara wannan hannun a jihannama kai godiyar da aka yi musu kenan duk kyautata wanda suke maka baka gani ba godiyar mayu da za ka yi musu kenan wani mutum ne annabi ya gan shi ya goyo uwar shi yana ɗawafi da ita a bayan shi ya aikin hajji da ya ta kaf ya gama ya tambaya annabi ya ce na biya ta wahalan ɗawainiyar da teman ya ce ko numfashi ɗaya na naƙuda baka biya ba numfashi ɗaya sun ma komi yau abin da za ka yi masa shi ne me shi ne ka dake su shi ne me ka zage su shi ne me su gaya ma ka ƙi ji Allah kiyaye wannan wannan shine dan duniya wa zakara wahab bin munabbih al-yamani aslul birri bil walidaini fit taurati wa dan munabbihin yace a cikin at-taura bayani dangane da menene ainihin biyayyen iyaye shine an taqi ma lahuma bi malika shine ka sa dukiyanka ka tsara tasu wato akhira ma lahuma wa tu'imu wa tu'imu wa tu'imuhuma me min malika ka aje kudinsu ka rika ci da iyayenka da kudinka idan uwarka da ubanka misali suna yakin albashi idan kudin suka zo sai a bari a cikin account kai kuma ka so naka albashin ka je duk abin bukatun su daidai da tsintsiya ka siyo duk abin da suke bukata abinci tufafi man shafawa sabulun wanka da wanki komi ka je kai musu da dukiyanka nasu kuma su sayin da za su yi da shi shi ne kai mai ɗa'a ne ga iyayenka ba uwarka da ubanka sun ƙuƙuta sun sai buhun shinkafa ko buhun masara ka yafa ka ce su sun je wanka ya je gona ka je da buhu ka kwashe ka je ka siyar ba ana yi ko ba yi uba ya je ya wahala noma yana nan yana kwance ɗan shi zai je cikin dare da buhu ya karye masarin ya je ya sai da masu dafawa ana yi ko ba yi ya je ya yi ni cikin ruwa duk sanyin duniyan nan ya gama kame mai kafa yana kaftar rake sai raken ya yi ɗan ya zaga cikin dare ya sai da rabin gonan ana ko ba a yi akwai biyayya nan akwai ɗa'a akwai kula da haƙƙi babu wa asulul uquq ya ce a cikin attaura asalin saba ma iyaye an taƙi malaka bi malihima shi ne ka riga amfani da dukiyansu don ka kara naka wata waffira malaka wata akhira malaka wata akula malahuma ka aje kudinka kana cin nasu ana yin wannan ko ba yi duk wahalan da ka je kai naka ne amma in aka zo a kawo maka bill na school fees da waye sai kai mawa sai ka yin babanka kai duk abin da ka samu za ka je ka zauna a dandali ka ci banza ka ci wofi kai nas amma duk abin da ya taso mai kuma ubanka zai maka ba ka da ɗa'a yanzu matasa ba haka suke yi ba zai je zai wahala ya samo kuɗi wannan nashi amma matsala na taso mai kuma wane ne zai ɗauki gabaran yin wannan matsalan mahaifin shi akwai ɗa'a babu jama akwai matsala fa wajen maganan biyayyan nan fa in aka zo aka ce zai magana akan biyayya waɗanda za su fita a cikin wannan matsalan ba tare da matsala ba ba su da yawa cikin al'umma fa an gano wannan da kyau ko shi yasa bayani kan biyayyan nan to za mu yi maganganu sosai a kai amma duk wanda yake son ya ji inda muka fara da zance ka samu tafsirin da muka yi na suratul luqman amma tafsirin da muka yi ma mata zaka ji inda muka tsaya muka yi bayani kan tarbiyya kan biyayyen iyaye haƙƙin iyaye akan ƴaƴa haƙƙin ƴaƴa akan iyaye da duk waɗannan abubuwan mun riga mun yi su dalla dalla kuma ya kamata duk wani ɗan da ke son ya gama da duniyar nan lafiya ya ji waɗannan karatukan don ya ba iyayen shi haƙƙinsu in su sun tauye haƙƙinka ba matsala kai ka taka haƙƙinsu nan matsala yake matsala ma ba na wasa ba yanzu ya ka ji wannan katin da muke shi a gurguje a gurguje a gurguje ka ji abin da ake faɗi game da haƙƙin iyaye kuma duk wannan abubuwan ana yi ko ba yi yanzu da za a rufe ƙofar nan a ce duk wanda bai taɓa ɗinka ma uwar shi da uban shi kayan sallah ba ba zai fita ba rabi ba za su fita ba haka kuma wallahi billahi za mu iya ɗinka musu jinsin da kake sa no ka siye shi ko ubanka ya sai ma mu gano wannan da ke ku don me ba za ka fasa ɗinka jins ɗin ba ka je ka sami yadi mai sauƙi ka siya ka ɗinka ma ubanka don me ba za ka tara kuɗi ga sallallai yana tafe ka ɗinka ma uwarka da ubanka kayan sallah ba in sun rasu ka ɗinka ma ƙanwan uwa ko ƙanwan uba duk in sun rasu ka biyu dangi wanda suke da ƴan uwantaka na kusanci da iyayenka ka samu mutum biyu kai masu ba ka taɓa ma iyayenka layya tun da kake a duniya jama'a mun gane ka taɓa yi ka taba haka siddan kawai gaje ka samu lafiyayyen kaza ta sha mai malam a wajen mahauci ya riga ya gama shirya mata kayan arziki ka siya ka je ka kai ma ubanka ko uwarka ka taba yi tun da kake a duniya amma tsakaninka da Allah baka taba sanya ma budurwanka katin waya na 1500 ba ko na 700 ko na 500 duk kazan tsananin tsadanta nawa yake da budurwanka da uwarka wake gaba sai kun faɗa budurwa ko na gode tsakanin da Allah jama'a ana yin wannan abin ko bayi kana sa kati a waje a wayanka ka sai data don chatin da budurwanka ko baka yi amma ka taɓa siyan takalmi ka kai ma uwarka ko turare kwaman goro wannan in Allah ya jarabci mahaifiyanka ko mahaifinka da ci ka taba sai ga kai masu amma yanzu ka rude ka gigice sallan nan gashi ta karato wallahi ta yo bil wa wai ita sai ka ce uwarka sai ce Allah kai ana maganar arziki kana irin wanda Allah ka bar wannan magana ka ji wai uwar shi ce ba maganar arziki ba Iza ku ji tsoron Allah ti yanda za ku zama masu kirki ku zo masu girki kyau da ta ma iyayenku wanda ya san yana abin da ba daidai bai tuba ya zo mu haɗu gaba ɗaya mai ta kyautatawa mai ta yin abubuwan alkhairai muna roƙo muna fatan allah madaukakin sarki ya sa mu zama masu kirki masu biyayya ga iyayenmu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum